to ya gaya masa ne irin abin da shi ma Allah ya gaya masa a suratu hudu Allah ya ce wa annabi Muhammad فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta ya kai Muhammad ka tabbata akan tafarkin Allah madaidaici din nan kamar yadda aka umarce ka annabi ake gaya masa wai ya tabbata akan wannan tafarkin har zuwa mutuwansa annabi Muhammad ka suranta girman manzon Allah amma Allah yake gaya masa ya Muhammad istaqim kama umirta ka tabbata akan siraton mustaqim yanda aka umarce ka har mutuwanka sannan Allah ya ce wa man taba ma'aka wanda ya tuba ya bi ka shi ma ya tabbata idan ya bi ka da gaskiya to shi ma ya tabbata akan siraton mustaqim har mutuwan inji Allah ya ce wala tatagaw da kai da su kar ku yadda ku ketare iyaka ku tsaya akan wannan hanya inni bima ta'maluna basir ni kuwa na zo da ido ina kallon duk abin da kuke yi wannan magana tana da zafi in kun lura Allah yake gaya wa manzon Allah ka tabbata akan tafarki madaidaici wanda ya bi ka shi ma ya tabbata akan wannan tafarki kar ku ketare iyaka ina kallon ku da an zo gidanku za a fara magana ka ce kai ina babanka sai da ya fito aka dube shi to kai ka mai da hankali kuma haka da babanka aka fara kaga babu lafiya sai da aka ce ka mai da hankali sannan aka dubi yayan ta kuma haka kasan aiki ya sau fastaqim kama umirta ya kai muhammad ka tabbata akan siratal mustaqim yanda aka umarce ka wa man taba ma'aka wanda ya tuba ya bi ka shi ma ya tabbata wala tatagaw kan ku ketare iyaka inni bima ta'maluna basir ni ne ganin abin da kuke aikatawa ne ina bin sawun aikin ku ɗaya bayan ɗaya ina lura duk wanda ya ketare iyaka ina ganin sa ka duba al-minhaj na imam nawawi mujallal na biyu shafi na tara abdullahi dan abbas ya ce ma nazalat ala rasulillahi fi jami'il qur'ani ayatun kanat ashadda wala ashaqqa alayhi min hadhihi al-aya duk qur'ani babu ayan da ta sauka ga manzon Allah ta wahal da shi ta sa shi ya shiga damuwa ya shiga kunci fiye da wannan aya domin cikinta babu sassauci ga manzon Allah shi kansa manzon Allah babu sassauci gare shi inji Abdullahi dan Abbas almajirin manzon Allah ma nazalat ala rasulillahi fi jami'i qur'ani ayatun kanat ashadd wa la ashaqqa alayhi min hadhihi al-aya aka ce lamma nazalat alayhi lokacin da Allah ya saukar da ayan nan sannar rasulullah sahabbai na zaune sai suka ga manzon Allah yana nada hannun riga ya nada dama ya nada hagu fa ma ruqiya bakan daga ranar bai sake dariya ba har mutuwarsa aiki ya samu tabbata akan tafarki madaidaici wanda ya tuba ya bi ka shi ma ya tabbata akai fa ma ruqiya bahikan ba a taba ganin manzon Allah ya dariya ba har mutuwarsa da'iman addu'a yake safe da yamma Allah ka tsare ni daga sharrin shedan har mutuwa ta ya tabbata ina kan wannan tafarki madaidaici sharadin bai tsaya nan ba bayan Allah ya ce wa annabi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqdaw inni bima ta'maluna basir me yace masa wala tarkanu ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون Allah ya ce to idan ka tabbata ya kai Muhammad akan wannan tafarkin Allah madaidaici musulmai sun tabbata ba ku ketare iyaka ba to akwai wani sharadi kuma har yanzu wala tarkanu ila allazina zalamu duk mutumin da aka ce azalimi ne karku karkata gare shi ka tabbata akan siratan mustaqim da kai da waɗanda suka yi imani kada ku wuce iyaka ina ganin aikin ku Allah ya ce to kuma har yanzu karku karkata ga azzalumai wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci ka duba tafsirin zamakshari al-kashaf yake arrukunu huwa almailul yasir yar karkatawa kaɗan da larabci ake kira arrukun yanzu kai ka tabbata kana bin Allah kana kokarin tabbata akan wannan tafarki madaidaici din baka wuce iyaka ba to amma sai ka dan jingina da azzalimi Allah ya ce to in kai haka aikin banza ne fata masa kuma nar wuta za ta shafe ku dukkan wa ma lakum min dunillahi min awliya sannan ba ku da wani mai taimako kuma bayan Allah ba ku da masoya kuma la tunsaruna sannan duk abin da kuka yi Allah ba zai taimake ku ba la tunsaruna ba za a ba ku nasara ba dan Allah ku dubi ayan nan da kyau yau da musulman kasan nan duka mun tabbata akan siratul mustaqim ba ma ketare iyaka idan muka karkata ga azzalumai to mun yi aikin banza sannan ko da addu'a muke Allah bai taimakon mu me dalili domin an rasa sharadi na al-istiqama sharadi na tabbata akan tafarkin Allah shine karka jingina da azzalumi in ka jingina da azzalumi to baka ma tabbata akan siratullahi almustaqim din ba ku duba tarihin annabi annabi Musa lokacin da fir'auna yake faɗa da annabi Musa da musulmai ga fir'auna dukiya ke ta karuwa gare shi yana amfani da dukiyarsa yana azabtar da musulmai annabi Musa yana ta kokari jama'a su karbi addinin Allah amma azabar Fir'auna ta hana wasu su musulunta annabi Musa hankalinsa ya tashi ya daga hannu ya roki Allah فقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
annabi Musa ya daga hannayensa ya roki Allah ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fir'auna kafiri ne yan majalisansa kafirai ne makiya makiyanka gashi kuma ka ba su dukiya makiyanka ne ka tuna musu dukiya ka ba su kawa duk abin da rayuwa ta dan adam ke so a duniya ka ba su fil hayatid duniya sannan suna amfani da wannan dukiya suna batar da bayi rabbana li yudillu an sabilika ka ba su don su ɓadda bayi mu muna ta wa'azi su kuma manya suna da dukiya ku lura da kyau har yanzu haka ne shi mutum idan azalimi ne yana ganin yana da mulki ko yana da dukiya zai yi amfani da mulkinsa da kuma dukiyansa ya hana mutane su bi addinin Allah zai tilasta dole sai an yi kafirci ko ana so ko an ki saboda yana da dukiya abin ya damu annabi Musa yaya za ka ba mu wannan mutum makiyinka dukiya ka ba shi mulki ka ba shi ƙarfi yana amfani da dukiyar nan yana faɗa da addininka annabi Musa saboda zafin rai har kamar faɗa ma yake ma Allah don me yasa kai haka ya Allah to ya gane yayi kuskure sai ya koma addu'a to rabbana ya ubangiji itumis ala amwalihim dukiyar da ka ba sun ka shafe wasfid ala qulubihim bayan ka shahi dukiyar ma ya ubangiji ka tsananta hukuncin ka akan zukatunsu kar ma su musulunta don sun cutar da suka yi yawa kada ma su musulunta bare a kiyama su shiga aljanna kaga wannan addu'a ta yi tsanani waɗannan mutane sun cuci bayan ka ya Allah to a ƙarshe kuma su musulunta su tafi aljanna kai bai kamata ba ma ɓatar da dukiyan sannan bayan ka ɓatar da dukiyan ka saka hukuncin ka a zukatunsu su mutu kafirai su shiga wuta fala yu'minu hatta yarawul azab alim kada su yi imani sai sun ga azaba mai tsanani sai sun ga azaba mai radadi lokacin za su yi imani wanda ko sun yi imani a lokacin ma ba zai amfane su ba ku duba addu'ar annabi Musa amma ne Allah ya ce masa قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Haruna kad ujibat da'awatukuma an ji addu'anku da kai Musa da Haruna abinda kuka roƙa an ji duka za a biya muku bukata da shahi dukiyan da toshe basiran su duk za a yi amma akwai sharadi ko kuna son Allah ya biya muku bukatun nan fastaqima sai ku tabbata akan siratal mustaqim wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamuna in kun tabbata akan siratal mustaqim kuma kada ku bi tafarkin kafirai in kun bi hanya irin tasu to kuma ba za a biya muku bukatar ba kun ga sharadi na karban addu'a al istiqama wa adamun rukuni ila zalim ka tabbata akan tafarki madaidaici kuma karka jingina da azzalumi in ba haka ba babu biyan bukata wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar thumma la wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsaru ba za a taimake ku ba duk mutumin da ya jingina da azzalumi wallahi duk addu'arsa na banza ne ai malamai yanzu sai mai duburi ka je ka tara malamai ka ba su kuɗi suna ta roƙon Allah yaushe Allah zai biya ma bukata kana nan jikin azzalumi an rasa shar'i guda na addu'a wanda inda za a ce ka tabbata akan tafarki madaidaici ka kiyaye wannan shar'i ba ka jingina da azzalumi ba sai ka nemi wani malami ya ma addu'a ba da ka daga hannu sai Allah biya ma bukata domin sharaɗinta ya samu don haka malamai suke cewa inna Allah yansurun kad yansurun kafir ala mu'min asi babu mamaki ma Allah ya taimaki kafiri akan musulmi mai sabo kai ka san Allah ka saba mishi shi ko bai san Allah ba ka san Allah ka bijire ma Allah tabaraka wa ta'ala ta yaya za a yi Allah madaukaki ya amshi addu'anka in muka duba sahihu sunna hadisi na goma sha ɗaya a sha shida jabir bin abdullahi al-ansari ya ce wata rana kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun kasance muna zaune wajen annabi sai ya koyar da mu wancan magana wancan tarihi abinda ya auku tsakanin iblis da allah tabaraka wa ta'ala iblis ya alkawari zai zo ma dan adam ta gabansa ta bayansa damansa da hagunsa manzon allah sallallahu alaihi wasallam فخط خطا هكذا sai manzon Allah ya ja wani layi guda a gabansa sahabbai suna zaune ya ja layi a ƙasa miƙaƙƙe guda ɗaya amamahu ta gaban shi faƙala da manzon Allah ya ja wannan layi sai yake haza sabilullahi azza wa jalla kun ga wannan layi da ya ja miƙaƙƙe suka ce mun gani ya rasulullah ya ce to wannan shine tafarkin Allah mai girma da ɗaukaka wa khatta khattan an yaminihi manzon Allah sai sake zana wani zane wani layi a dama da wancan layi wa khatta khattan an shimalihi ya zana wani zane kuma ta hagun wancan wancan layi da da harko ya zana layi guda ta gabansa sannan ya zana ɗaya ta daman wannan layi ɗaya ta hagun wannan layi wa kala sai manzon Allah ya ce hadhihi subulu shaitan kun ga dama da wannan layi akwai wani layi kun ga hagu da wancan layi akwai wani layi to duka layukan nan tafarki ne na shida hanyar Allah guda ɗaya ce summa wa ba'a yadahu fil khatt al awsat sai manzon Allah ya dora hannunsa akan layi na tsakiyar nan summa tala hadhihi al aya sannan sai manzon Allah ya karanta aya da take suratul an'am aya ta 153 yace wa anna hadha sirati mustaqiman wa anna هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون manzo Allah ya ɗora hannunsa akan layi na tsakiya sai ya karanta musu wannan aya ta suratul an'am yace musu wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce tafarki na madaidaici wannan shine tafarki na madaidaici fattabi'uhu ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi za su raba ku da hanyar Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan fa wasiya ce Allah yake muku da fatan ko kwa kiyaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbansa misali amaliyan ga hanyar Allah guda ɗaya dama da ita hagu da ita akwai hanyoyi kuma dukkan su hanyoyi ne na shaidan ku yi kokari ku bi hanyar Allah kada ku bi wasu hanyoyi waɗanda suke dama da wancan hanya ko hagu da wancan hanya wannan wasiya ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake muku da fatan ko kwa kiyaye ya za a yi mu gane wannan hanya ta Allah madaukaki ka duba al-mishkat hadisi na 191 sahihu sunna hadisi na goma sha takwas da kuma na goma sha tara har ma sahihu jami hadisi na dubu biyu dubu uku da dari takwas da tamanin da bakwai annawasu bin sam'an Allah shi kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ce inna Allah daraba masalan lallai Allah ya buga wani misali Allah ya buga wani misali siratan mustaqiman hanya ce mai kakkiya ala jambata sirat gefe biyu na wannan hanyar abwabun mufattaha lahuma suran akwai wata katanga dama da hagu da wannan hanya jikin kowace katanga akwai kofofi a bubuɗe kofofin suna da yawa akwai katanga ta damar wannan hanya akwai katanga ta hagun wannan hanya kowace katanga tana da kofofi a bubbuɗe wa alal abwabi suturu sannan kowace kofa kuma an sa mata labule hanyar dai ga ta nan guda ɗaya ce amma dama da hanyar hagu da hanyar akwai kago sannan kowane kago akwai kofa a jikinsa kofar kuma akwai labule in ji manzon Allah sai ya ce wa da'illahi ta'ala ya da'u ala sirafi amma akan hanyar a saman hanyar akwai wani mai kira na Allah yana kira min faukihi manzon Allah sai ya karanta aya da take suratu Yunusa aya ta 25 yace musu wallahu yad'u ila daris salam والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kiran ku zuwa ga gidan aminci wanda shine gidan aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma Allah yana shiryar da wanda ya so tafarki madaidaici Allah yana kiran ku in za ku bi wata hanya to ku bi hanyar da za ta kai ku aljanna kuma Allah shi yake shiryar da wanda ya so tafarki madaidaici da manzon Allah ya faɗi wannan misali yace ga wani hay- ga wata hanya hanyar nan miƙaƙƙiya ce babu kwana a cikinta a gefen hanyar dama ta dama akwai katanga jikin katangar akwai ƙofofi akwai labule a jiki sannan ta ta hagu ma akwai wata katanga jikinta akwai ƙofofi akwai labule saboda ka kai da kake bin hanyar zaka ga ƙofofi ta damanka da kuma hagunka kowace ƙofa kuma akwai labule a jikinta ba ka sanin abin da ke cikin wannan ƙofa sai ka buɗe labulen ko amma kai mai tahiya za ka ɗauka wannan ƙofa alheri ce waccan ta gaba ma alheri ce ta daman ko ta hagu duk alheri ne ita dai wannan hanya guda ita ce meke amma dama da hagu akwai ƙofofi na nan an baka damar ka kutsa wannan in baka kutsa ta dama ba shiga ta hagu wannan ƙofa in ka wuce ta a gabanta ma akwai wata ƙofa za ka yi ta tafiya ina wannan hanya za ta kai ka manzon Allah ya ce za ta kai ka ne ila daris salami aljanna wallahu yad'u ila daris salami Allah yana kiran ka zuwa ƙarshen hanyar wannan hanyar ƙarshen ta daris salami gidan aljanna amma fa kafin ka isa Allah ya ce wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ba kowa ke iya zuwa ƙarshen wannan hanya ba sai wanda Allah ya so Allah ka samu shiryu da manzo Allah ya faɗi haka sai ya ce ya ayyuhan nasu akwai mutum guda akwai wani mai kira da yake saman wannan hanyar yana kira abin da yake cewa shine mutane sun taho za su bi wannan hanya sai yana kiran su yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ina kirista ina bayahudi ina matsafi ina musulmi udkhulis sirata jami'an ku zo ku shiga hanyar nan duka wala ta ta'awwaju kada ku kauce kar ku shiga wata kofa ta dama ko ta hagu ku yi ta tafiya domin hanyar nan za ta kai ku ila dari salami gidan aljanna shi wannan mai kiran aikinsa kenan yana ta kira mutane kuma sun shigo hanya fa'iza arada al'insanu an yaftaha shay'an min tilkal abwa idan wani daga cikin mutane ya juya yana tafiya sai ya ga kofa dama da shi ga labule ya yi kokarin zai bude kala sai ya ce masa wai haka kai tonka la taftahu kar ka bude fa innaka in taftahu talihu da zaran ka daga labulan nan wallahi sai ka shiga kar ka yadda ka daga wannan kofa ta dama kofa ce ta mulki wancan kofa ta gaba kofa ce ta dukiya wancan kofa ta gaba kofa ce ta karuwai wancan kofa ta gaba kofa ce ta shan giya ga kofofin nan da yawa kar ka yadda ka daga labulan nan kana dagawa sai ka shiga ba ku ganin da zaran mutum ya shiga fito da shi yana zama aiki bata ba mu yadda ka zarce ba yanzu suna son su zarce la taftahu kar ka bude fa innaka in taftahu in ka bude talifu zaka shiga in ka shiga ko fitowa da kai aiki shi wannan mai kiran abin da yake ta faɗa kenan sai manzon Allah ya fassara ya ce to fassiratu kun ga wannan hanya al-islam musulunci kenan duk wanda ya bi hanyar nan babu inda za ta tsaye da shi sai gidan aljanna manzon Allah ya ce wa surani kun ga katanga biyun nan hududullahi dokokin Allah ne ta'ala daga ka shiga addinin musulunci to daman ka doka ce hagun ma doka ne daman ka doka hagun ka doka kar ka sha giya kar ka yi zalunci kar ka yi ƙarya kar ka yi sata kar ka yi mutniya babu liwadi babu caca har a kai ga gidan aljanna idan kai sa'a ka gangara wannan hanya baka buɗe ƙofa guda ba to da ikon Allah zaka shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal abwabul mufattaha su waɗannan ƙofofi da suke bubbuɗe maharimullahi ta'ala abubuwan da Allah ya haramta ne ga sunan abu buɗe ba wanda ke tsare su Allah ya ɗauki ɗan adam sai ya ɗora kan wannan hanya can ƙarshe sai aka sa aljanna gefenka aka sa haram dama ma haram aka kuma buɗe sai wanda ka zaɓa don tijo in dai kana son isa gidan aljanna to miƙe ba kana udkhulu sirata jami'an wala tata'awaju ku shiga wannan hanya gaba ɗayan ku kar ku kauce kar ku bauɗe kar ku saki hanya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zalika da'i ko kun san wannan mai kira da ya tsaya akan hanya yana ta kira mutane yana cewa kowa ya zo ya shiga hanya ba ku san shi ba manzon Allah ya ce wa zalika da'i ala siratillahi kitabullah littafin qur'ani kenan don haka yasa farkon sa aka sama addu'a ihdinas siratal mustaqim qur'ani shi yake kiran ka ka bi tafarkin Allah madaidaici kar ka yarda ka kauce sai ka kai ga gidan aljanna sai manzon Allah ya ce wa da'imin fauki akwai wani ne kira a sama yana ta kiran mutane in za su bude kofar sai ce kar ku bude in za ku bude sai ce kar ku bude kun san waye manzon Allah ya ce wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin wani mai wa'azi ne na Allah da Allah ya sa a zuciyar duk wani musulmi duk musulmi akwai mai wa'azi a zuciyarsa da zaran zai bude kofa guda cikin kofofin nan sai ya ce masa karka yadda karka bude karka bude in musulmin kirki ne lokacin da ya tafi zai yi zina sai gabansa ya faɗi saboda wannan mai wa'azi da ke cikin zuciyarka don haka kowa gyara kuma kowa bata ya sani ba wanda zai tafi wuta ba tare da hujja ta hau kansa ba بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة كومي هنزري دا كباير والله كان دا بصيرة كوا يا سنجسكيا سفيان الثوري يكي cewa التفكر نور يجعله الله في قلبك tunani wani haske ne da Allah ya sa a zuciyar dan adam da tunani mutum yana gane gaskiya kuma da tunani mutum yana gane bata wani mawaki ke cewa idan mar'u kanat lahu fikra fa fi kulli shay'in lahu ibra in dai kana da tunani to komai sai ka sa lura a kai kafin ka yi shi in dai kana da hankali ba taɓaɓɓe ba to duk abin da za ka yi sai ka yi tunani a kai ɗan gata shine mutumin da yake ta addu'a yana roƙon Allah ihdina siratal mustaqim yana ta roƙon Allah irin addu'ar da manzon Allah ke safe da yamma Allah ka tsare ni har mutuwata ina kan wannan tafarki madaidaici domin ba a cewa ka zama ɗan gata sai lokacin da ka zo mutuwa baka buɗe ɗaya daga cikin ƙofofin nan da ke damar hanyar Allah ko hagu da hanyarsa ba me Allah ya ce mana a suratu fussilat إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah wato sun ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sun zama musulmai kenan waɗanda suka faɗi kalmar shahada suka rungumi addinin musulunci to aiki na gabansu ba shigan ba ka fita lafiya Allah ya ce sun mastakamu sannan suka yi sa'a suka samu al-istiqama suka tabbata akan siratal mustaqim har mutuwa da manzon Allah ya faɗi wannan sayyidina Umar yana zaune ka duba littafin Imam Tirmidhi da Musnad na Imam Ahmad sayyidina Umar ya ce kai istakamu wallahi ala ta'atihi wa lam yurawwibu rawgana sa'ala waɗannan sun yi babban sa'a sun iya tsayuwa akan da'a ga ubangiji sun iya tabbata akan biyayya ga Allah har mutuwa ba su dan kauce ba ba su dan karkace ba yanda dila ke karkacewa in tana tafiya kai waɗannan sun yi rabu domin aiki ne ja daga lokacin da ka shiga hanya zuwa ƙarshen hanya babban aiki ne mala'iku suna can ƙarshe suna tsaye ana kallon wa zai gama lafiya sai muke wa zai iso ƙarshen wannan hanyar Allah ɗin bai buɗe ƙofa guda cikin ƙofofin nan ba to idan aka iso har ka iso mutuwa kyau Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu lokacin mutuwansu tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku sassaukowa suke suna kokarin zuwa kowa na so ya ga shi ya dauki ran wannan bawan Allah tatanazzalu wani malami ya ce akalla mala'ika ɗari biyar ke sauka suna ƙoƙarin ɗaukar ran mutumin da ya isa gaci lafiya idan sun taho sai su rika yi masu albishir Allah ta kafu wala ta hazanu kada kai fushi kada ka ji tsoro kada kai bakin ciki kar ka ji tsoron makomarka a kiyama kar ka yi bakin cikin abin da ka bari a duniya domin Allah ya yi alkawari zai kula ma da 'ya'ya zai kula ma da mata zai kula ma da dukiyanka zai kula maka da 'yan uwanka sannan gaba kuma kar ka yi bakin ciki domin ko ka iso lafiya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna kuma albishirin ku ga gidan aljannan da ake muku alkawari suna rarashin su na hannu auliya ukum mu ne fa masoyan kuɗin nan fil hayatid duniya lokacin da kuke da rai wa fil akhiratu a lahira ma mu ne masoyan ku domin mala'iku suna can suna tsaye addu'a suke mana Allah shi mu kare lafiya addu'a suke wa mutumin kirki ya gama da duniyar nan lafiya ki to da mu muka yi ta taimakon ku muna ta roƙon Allah ku kai ƙarshen wannan tafarki lafiya don haka yanzu muna nan masoyanku a lahira wala kun fiha ma tashtahi anfusukum sannan cikin aljanna za ku samu duk abin da rayukan ku ke sha'awa wala kun fiha ma tadawuna sannan duk abin da kuka yi kira a kawo muku za a ba ku farkai bakin ciki lahira ta fi duniya me ka damu da shi jib akwai jib da tijo babu jib ko to ba jib Allah ya ce nusulan min gafurin rahim wannan fa liyafa ce liyafa ce daga Allah mai yawan gafara mai yawan jin kai liyafa ce ka san abin da ake cewa liyafa shine abin da za a shirya saboda karban bako bako ya zo bari a sauke shi a dan wani guri a bashi ruwa ko to in ka bakunci lahira lafiya ga liyafar da za a yi ma mala'iku su za su zo su zauna suna rarashin ka a gwada ma gidan aljanna ana gaya maka duk abin da kake so akwai a aljanna ko menene ne saboda kar kai bakin ciki kun ga Allah yake nuzulan min gafurir rahim liyafa ce daga Allah mai gafara mai jin kai wani malami ya ce ashe dai ko su ma da suka gama lafiya rahamar Allah ce dole za a samu akwai kofar da suka bude shi sa aka ce min gafurin a gwada maka da wuya a samu wanda zai gama in ba annabin Allah ba babu shi labudda min at-taqsir dole sai an gaza shi yasa ai ka duba sahihul mishkat hadisi na 292 ga kuma irwaul galil hadisi na 412 da sahihul jami' hadisi na 952 sahabban manzon Allah mutum uku sauban abdullahi bin umar da salama bin al-akwa Allah shi kara musu yarda suka ce manzon Allah ya ce ma sahabbai istaqimu wa lan tuhsu ku ta wa akan wannan hanya kar ku kirga aikinku kar ku kirga kokarinku ko dai ku ta kokari sai ce musu amma wa alamu ku sani ba ku iya kaiwa karshe ba tare da kun saba ma Allah komai iya kokarinku manzo Allah yace wa alamu anna khayra a'malikum as-salah ku sani mafificin ayyukanku ita ce sallah ba za ku taɓa iya kulawa har zuwa ƙarshe a samu ku saba ma Allah ba amma dai ku kula da sallan nan domin cikinta ake samun wata addu'a ta musamman ita ce ihdina siratal mustaqim Allah zai taimaka muku har ku isa ga aljanna inna khayra a'malikum as-salah sai manzon Allah ya ce wala yuhafizu ala al-wudu'i illa al-mu'min amma fa babu mai iya kulawa da alwalan nan sai mai imani har aka samu ka kiyaye alwala ka tsaye da sallah yadda ya kamata kana ta roƙon Allah to Allah zai taimake ka ka isa lahira lafiya wata riwaya ta Abu Umamah al-Bahili da kuma Ubada bin Samit manzon Allah yake cewa istaqimu ku yi kokarin daidaituwa ku yi kokarin daidaituwa sai yake kai wanda in ma in istaqamtum ma dalla in dai kuka iya daidaituwa to kake nan da wuya wa ni'ma in istaqamtum ma kalla in kun iya daidaituwa ayar qur'ani ta suratul fussilat Allah ya ce kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد Hmm.
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Allah ya ce kul inna ma ana basharun mislukum ya kai Muhammad ka gaya musu cewa ni fa mutum ne kaman ku basharun mislukum mutum kaman ku bambanci na da ku wahayi yuha ilayya annin wahayi ni annabi ne an turo min sako cikin sakon da aka aiko min an ce min inna ma ilahukum ilahun wahid abin bautan ku guda ne shine Allah fastaqimu ilayhi ku yi kokari ku daidaita zuwa gare shi amma wastaghfiruhu ku rika neman gafararsa ku yi kokarin daidaituwa kuma ku hada da mene istighfari neman gafaran Allah shine ibnu rajab yake cewa fihi isharatun kun ga wannan aya tana nuna mana cewa ila annahu la budda min taksirin fil istiqama komai kokarin ka dole za a samu ka gaza al ma'mur biha fa yajbaruhu al istighfar to istighfari da kake yi shi zai gyara wannan rashin daidaituwan naka komai iya- iya kokarin ka dole za a samu akwai inda ka gaza mutum tara yake dole za a samu to istighfari shi yake cike wannan kafa din inji ibnu rajab fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu ku yi kokarin daidaituwa gare shi kuma ku rika kokarin neman gafaran Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya tana gwada mana tana gwada mana wani abu wanda mutane da yawa ba su san da shi ba addu'a wadda tafi ita ce addu'ar Allah da kuma addu'a ta manzon Allah Allah ya sani addu'an da tafi dacewa ga ɗan adam ita ce ihdina siratal mustaqim shine sai ya kawo ta a cikin Fatiha babu addu'an da ɗan adam ke bukata fiye da wannan ya Allah ka shirye mu tafarki madaidaici to wajibi ne mu yi kokari mu duka bin ayoyi na Qur'ani waɗanda suka kawo mana addu'o'i da kuma hadisai ingantattu na manzon Allah mu riki waɗannan addu'o'i mu rika yi sun fi addu'an da mu za mu shirya wa kawunan addu'ar da Allah ya yi addu'a wacce manzon Allah ya yi ta fi wadda kai za ka shirya ma kanka ka duba aljami'u li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi mujallal na hudu shafi na 149 yace fa'alan insan wajibi ne ga mutum an yasta'mila ma fi kitabillah wa sahihi sunnah mutum ya yi kokari ya cicciro addu'o'in da suke qur'ani da kuma addu'o'i da suka inganta a hadisan manzon Allah ne du'a domin akwai addu'o'i da yawa da basu inganta ba wa yad'u ma siwahu duk wata addu'a wacce ba ta qur'ani ba ta hadisin manzon Allah ka batta inji Imam al-Qurtubi wanda yana cikin manyan malamai a tarihin musulunci ka duba littafin al-Jami'ul Ihkam al-Qur'an tafsirinsa mujallar na hudu shafi na ɗari da arba'in da tara ya ce ka bar duk wata addu'a wacce ba ta ƙur'ani ba ta cikin hadisi ingantacce wala ya kulu kada mutum ya ce akhtaru kaza ni na zaɓi wannan addu'a fa inna Allah qad ikhtara li nabiyhi wa awliyaihi wa allamahum kayfa yad'u Allah shi ya zaɓar wa annabi Muhammad addu'o'i Allah ya zaɓar ma waliyansa addu'o'i ya koyar wa annabi addu'o'i manzon Allah ya koyar masa habbansa addu'o'i da zaɓin Allah da kuma zaɓin ka wanda ya fi in ji imam al-qurtubi yace duk abin da zaka roki Allah to akwai shi cikin qur'ani kuma akwai shi a cikin addu'a da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba sai ka kokarin shirya ma kanka ba al-qadi ayyab yana cikin manyan malamai a tarihin imam malikiya قدوم فتوحات الربانية لابن علان مجلة نفق وشافي نقوم شابقوي يتي أذن الله في دعائه الله شيء كمر وكيشي وعلم الدعاء في كتابه لخليفته الله لخليقته Allah ya koya ma halittunsa yadda za su yi addu'a a cikin Qur'ani akwai addu'o'i cikin Qur'ani wa allama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam addu'a li ummatihi manzo Allah ya koya ma al'ummarsa addu'o'i wajtama'at fihi salasatu ashiya yace addu'o'in da suke Qur'ani da kuma hadisai sun tara abu uku da farko al-ilmu bit tauhidi addu'o'in da ke Qur'ani da hadisi zaka samu akwai ilimin tauhidi a ciki wal ilmu bil lugga sannan akwai ilimi na lugga yace wa nasihatu lil umma kuma addu'o'in zaka samu nasiha ce ga al'ummar musulmai yace to fala yanbaghi li ahadin an ya'dila an du'a'ihi bai kamata musulmi ya kauce ya bar addu'an annabi wa qad ihtala shaytanu lin nas min min hadha al maqam sai yace to wannan matsayi na addu'a shaytan ya ci nasara akan musulmai da yawa ji al-qadi ayyad yace a wannan babi na addu'a shaytan ya ci nasara akan musulmai da yawa فقيض لهم قوم قوم سوء يا هدا su da wasu miyagun malamai يخترعون لهم أدعية sai su je su zazzaɓo musu addu'o'i fa yastajiluna biha kaga mutum ya koma yana ta wani zikiri ko wirdi na wani malami an al-ittida'i bin nabi ya bar addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan shedan ya ci nasara kansa kuma wallahi gaskiya ne komai girman malamin ka bai kai manzon Allah ba kuma komai ilimin malamin ka bai kai manzon Allah ba addu'ar da manzon Allah ya zaba mana ta fi duk wata addu'a da wani malami zai zauna ya zaba mana ku duba bayanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa mujallad na 22 shafi na 232 yace wa min ashaddin nasi aiban daga cikin mutanen da suka fi aibu man yattakhidhu hizban shine wanda ya rike wani hizbi wurdi laysa bi ma'furin an nabi idan aka ce masa wannan wurdi annabi ne yayi zai ce maka a'a yace to wannan yafi kowa aini yace wa in kana hizban li ba'd al-mashayikh ko da wurdi ne na wani malami wa yadabu al-ahzab an-nabawiyya ka bar wirdin annabi Muhammad allati kana yaquluha sayyidu bani adam shi manzo Allah na bashi ne shugaban ɗan adam a ranar tashin kiyama wa imamul mursalina shine shugaban manzanni wa hujjatullahi ala ibadihi shine hujjar Allah akan bayi a ranar tashi kiyama za a tambaye mu shin kun bi manzon Allah amma ba za a tambaye mu shin kun bi malam wane an za a tambaye mu haka sai da ce shin kun bi manzon Allah don haka manzon Allah hujja ce ga bayi ka bar addu'o'insa ka bar wirdin manzon Allah ka koma wirdin wani malami yace wanda ya haka yafi kowa aibi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allamatul Muallim yana da wani littafi ana kiransa Kitabul Ibada shafi na 524 yace wa ma aktharu safaqati man yad'u al-adliyata sabita fi kitabillahi azza wa jalla aw fi sunnati rasulillah yace kai kasuwanci ciniki na mutumin da ya bar addu'o'i da suka tabbata a Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah ya koma wasu addu'o'i da wani malami ya shirya masa yace kai wannan ciniki na wannan mutumin yayi asara ba shi da riba ta yaya za a yi kabar addu'o'in manzon Allah ka rike addu'o'in wani mutum sannan ka ci nasara yace fala ya kadi ya dubu biha baya ma addu'a irin ta manzon Allah sun mai amadu ila gairiha sai ya tafi neman malami ga wata malam tsaranin addu'o'i sai ya taharrahu malamin ya zauna ya tsara masa wa yuwazibu alaiha ya rike waɗannan addu'o'i kamar annabi ne ya bashi yace alaysa hadha min az-zulmi wal udwani anya wannan bai shafi cuta ga manzon Allah ba ba a yi ta'adi ga karantarwar manzon Allah ba ka bar addu'o'in da manzon Allah ya ka koma addu'o'i wasu daban akwai littafai da yawa kamar misali kitabul azkar na imamu nawawi akwai sahihu akwai kuma da'if nashi mu yi kokari mu nemi addu'o'i da suka inganta domin ya tattara addu'o'i ne masu kyau da marasa kyau ga alkalimat tayyib na shekul islam ibn taymiya ga alwabil sayyid na ibn al-qayyim al-jawziya imamu tabrani ya fi shekara dubu da mutuwa musamman ya rubuta littafi sunansa addu'a yace dalilin da yasa ne wannan addu'a saboda na ga wasu malamai sun tsara addu'o'i ga musulmi ga addu'ar mande talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi shi ke nan gaba ɗaya sun raba mutane da manzon Allah tun fa shekara dubu da suka wuce aka sami irin waɗannan malamai sun tsara littafi ga addu'an wurdin alhamis wurdin mande wurdin juma'a wurdin asabar wurdin lahadi wurdin litinin ko sun shirya haka tsawon kwanaki bakwai saboda haka kai ka samu wurdi ba ka da wata addu'a sai cikin wannan wurdi yanzu abin da zaka lura an raba ka da addu'ar manzon Allah an tsara maka wata addu'a yanzu ko a tunaninka da wannan wirdi da na manzon Allah wanne yafi na manzon Allah yafi gashi an raba ka da shi an yi maka wani tsarin littafi shine imamu tabrani ya ce wallahi dalilin da yasa na rubuta wannan littafi kenan na tattaro addu'o'in manzon Allah ga wanda ke neman arziki ga abin da manzon Allah ya faɗa ga wanda ke addu'a Allah ya kare shi daga cutan kuturta ga irin addu'a wanda yake fatan Allah madaukaki ya bashi da ga irin addu'a duk abin da kake so yana cikin addu'ar manzon Allah akwai wirdin safe akwai na yamma akwai wirdin da ake yi kafin a kwanta ya shirya littafi musamman ka duba littafin mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da saba'in da biyar irin bayanin da ya a ciki to akwai wani littafi kuma mulhiqul musannafat shafi na hamsin da shida shekul islam ibn taymiya a cikin sa yake cewa al adkaru wa da'awatu min afdalil ibadat zikiri da addu'a suna cikin manyan ibada karku karku manta zikirin nan wallahi shine ibadan da Allah tabaraka wa ta'ala ya so haka kuma addu'a sai ce wal ibadatu mabnaha alal ittibai ita ibada kuwa an gina ta ne akan biyayya kawai walaysa li ahadin an yasunna minha gairar masuni ba wanda yake da ikon ya tsara wata addu'a wadda ba manzon Allah ne ya yi ta ba wa yaj'alahu adatan ratiba yuwazibu nasu alaiha ya maida wannan addu'a ta zama al'ada wadda mutane za su rike ka'in da na'in ba su da wata addu'a sai wannan yace ba mai iko sai ce bal haza ibtida'u dinu lam ya'zan bihi Allah wannan ma kago wani addini ne wanda Allah bai yarda da shi ba bi khilaf ma yad'u bihi to ta yi kace fa akwai abubuwa da mutum kan bukata a rayuwarsa waɗanda ba su cikin addu'o'in manzon Allah sai ibn ibn taymiya ce wannan babu laifi a yanzu akwai wasu bukatu da kan zo ma dan adam wanda mai yiwuwa in ka duba cikin addu'o'in manzon Allah ba za a samu ba sai ce to babu laifi don mutum ya yi ire-iren waɗannan addu'o'i a hayanan makansa min gairi an yaji alahu sunna amma fa ba ya waye littafi ya ce mutane ku rike wannan ba shi ya tsara addu'ansa ne domin bukatarsa kenan mutum zai iya zuwa gunka ya ce malam ina da bukata ka rubuta min addu'a me za ka yi sai ka tambaye shi bukatar ka menene bukatar ka in ya gaya ma bukatar ka bukatarsa sai ka dubi cikin addu'o'in manzon Allah ka ciro addu'an da ta dace da wannan bukatan da farko ka sa ta idan akwai addu'a ta qur'ani ka sa a farko sannan ka duba cikin addu'o'in manzon Allah waɗanda suka inganta wanda ya dace da bukatarsa ka sa a na biyu sannan ka tsara masa da larabci irin abin da yake so cikin wannan addu'a ka ƙara a kai sai ka ce to ga addu'ar ka shi sai ya je ya rike yana yi amma wannan bai sa bai baka damar ka yi littafi ka ce to duk mai neman kaza ga irin addu'a kana son ka raba mutane kenan da addu'ar manzon Allah zuwa ga wata addu'a ta daban da fatan jama'a sun gane Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan fahimta cikin musulunci Allah madaukaki ya shirya mu tafarkin madaidaci na dala'ilu dala'ilu wake ne ba addu'a ba ce sannan akwai kurakurai cikin ta kwarai wanda duk ya karanta dala'ilu zai samu akwai wurare da aka girmama manzon Allah fiye da kima mun san faɗin wannan saboda aka yi sa malamai suke ganin akwai kuskure karatunsa wurdin ne wurdin yasin to yasin yana da wurdi a karanta yasin din mana shi kuma yana da wurdi wa ya tsara wurdin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد malam ina da tambaya menene hukuncin mutum na sallah yana rike kirji